أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا الخميس آه شاتفس جواتا جنواري shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka littafin shamsiyatul ikhwa karatunmu na baya mun tsaya baban da ke magana akan wajabcin ta'alluki da bayan Allah auliya'u yau za mu tashi shafi na goma babun fi madahi shekh alladhi ja'a bi hadha alwurdi wannan babi zai mana bayanin yaban shehin nan da ya zo mana da wannan wuridi yana cewa fa ni'ma man jaa min nahwi futa laulahu kadal wuridu an yafuta aw shabiza sirri fada anuruhu ala zawil bi fabana qadruhu fashamma fashammariha li bihi labibi kama tashammariha hul muribu yace fa ni'ma ma dalla man jaa min nahwi futa da wannan wanda yazo daga sasannin futa ma dalla da shi laulahu kaga ba dan shi ba na futan nan kadal wurdu to wurdi ya kusa an ya futa a rasa shi shine shi Umar al-Futi ko al-Maghribi kaga yana daga cikin waɗanda suka yi kawo dariƙar Tijjaniya a wannan yanki namu na na na na na na na Maghrib na yammacin Afirka ko ya yi ƙoƙari sosai babban waliyi ne babban bawan Allah ne yana daga cikin manya-manya a cikin ɗariƙar Tijjaniya ya sadu da malamin shehu tijjani ba shi da shi amma ya sadu da babban almajirin shehu tijjani babba daga cikin su shehu muhammad al-ghali abu daliba shine kuma babban babban muridinsa ya samu sirri da yawa babba ne mashahuri ne sananne kowa ya san shi a cikin shaharar dariƙa inda mutum na bibiyar littattafan dariƙa shine mai littafin nan mai albarka na rimahu to shine yake gaya mana ba dan shi ba dawud ya kusa ya fote yace abshabi za sirri shi ne ya bayyanar da wannan sirri na dariƙa fada a nuruhu sai zama haskensa ya bayyana ya haskaka ala zawin lubbe ga dukkan ma'abota hankali sai suka gani suka gane sirrin dariƙa fa ba na qadarhu sai darajan ya bayyana darajan ya bayyana darajan dariƙa din alladibu mai hankali wayayye fashan mare hadibihi to sai ya shaƙi ƙanshin daɗin ƙanshin nan na dariƙa almuribu mai kokonto fa mastashan marihahu a shi wannan bai shaki kanshin dariƙan ba wanda yake Allah ya masa baiwa da wato hankali da sallamawa ga bayan Allah sai ya ji ya ga abin nan da aka zo da shi na sha'anin dariƙa a matsayin yardajjen abu kuma abin karɓa sai ya bi ya karɓa ya aikata sai ya samu babban rabo wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa mashi kokonto a cikin zuciyarsa saboda karancin rabansa shi kuma bai ji ba bai yi ba bai karba ba shi yasa ake so jayayya a cikin sha'anin addini har dai ma sha'anin dariƙa ba ta da amfani babu wani mutum wanda jayayyar nan taka za ta iya kawowa cikin dariƙa babu wani mutum wanda wannan ja'in jaɗin da za ka yi da shi zai zama wai kuma ya sa shi kuma ya fahimci lamarin gare ka kawai abin da ake bukata shi ne kai kanka da ka tsinci kanka a cikin wannan harka ta dariƙa falala ce ta Allah Allah sau ta'ala ne ya so ka da wannan alherin kana daga cikin ma'abotansa ka shigo kuma ba a ce wanda zai yin dariƙa ba zai gama ba zai shiga aljanna ba a wani rabo ne dai mai girma da ya masa fauci kuma in bai daga cikin ma'abotanta duk da kake son shi baka iya sashi kai ma ba takara kai ka ci aka zama dan dariƙa din ba da Allah ya gara ma sai yi ka wani abu daban ba ma mutum ba ka je can ka yi ka buri kai ta tsalla akan itatuwa sai ya zaɓe ka ya yi ka mutum ya baka hankali ya baka ilimi ya baka fahimta ya baka ganewa ya yi ka al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ka dan dariƙa shi tijjani radiyallahu anhu ardahu annabi to wannan falala ne na Allah haka Allah ya so haka Allah ya so da Allah ya ga dama sai yiwu mutum da tsira ya rika haƙa rami yana shigewa su rana a kama shi a cinye kawai shi kenan an wuce gurin to da kaga kanka a cikin dariƙa kawai abin da ake buƙata ka gode ma Allah sai kuma ka tsaya ka tsayu shi anan nan ya mantar da kai komi kawai ka fuskanci Allah gaba ki ɗaya ya zama sha'anin ka sha'anin Allah ne shine abin da ake buƙata amma a tsaya ta maganganu din nan ana zage zage a kai dai ka tasa abin da ke gaban ka ka karan kai karatu ka karantar ka fahimta ka fahimtar ka jawo hankalin mutane wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya ji ya fahimta ya bi ya an rabbanta wanda Allah ya sa ko bai ji bai fahimta bai ba kai dai ka iya na ka iya bakin kokarin abin da zaka yi amma fa ba da zagi ba babun fin nahyi anil inkari wannan babi zai mana bayanin hani ga barin inkari shi inkari babban hadari ne shine musu musama bayan Allah eh suna cewa wa fa idza lam tara al hilala fasallim li unasir ra'uhu bil absari akwai ba ba komai bane ba mutum yake sani ba komai bane ko mutum yake da damar da zai yi zance a cikin sa akwai abin da zaka ga baka da wata masaniya akan shi wani kuma yana da cikakken sani akan shi to bai yiwu a ce in kai baka san abu ba kuma ka ce wai wannan abin da baka sani ba babu wanda ya san shi wane ne kai da dan baka san abu ba kuma shikenan abin nan ba ya koko ba za ba za a fahimce shi ba za a san shi ba za ka mu lura da wannan isa shi kawo wannan babin a wannan guri domin ya mana bayani daga illar da ke tattare da yin inkari musu ma bayan Allah ce idza ra'aita awliya Allahi aw fi ilahum aw qawlahum ya sahi ya sahi ya kai abokina idza ra'aita awliya Allah diya yanda kaga waliyan Allah aw fi'lahum ko kaga wani aiki nasu aw qawlahum ko kuma kaji wani zance nasu to kanzurhum bi aqalikal qalbi la tanzuran bi aqalikan nafsi to kai kalle su kai duba gare su da hankalin nan naka na kalbu ka dube su da zuciyarka mai kyau eh zuciyarka mai kyau ka dube su da ruhinka la tanzuran bi aqalqal qalbi kada nafsi kada ka dube su da hankalinka na nafsu kada ka dube su da hankalinka na na gurbatattar zuciyarka a ka dube su da tsarkakakken zuciya zuciya da take mai kyau mai fahimtar lamari kada ka dube su da zuciya da take gurbatatta mara fahimtar lamari mara ganewa to idan kai haka ina izin tafuzu bil anwari summa takunu min zawal absari to a wannan lokacin ne zaka kasance za ka rabbanta ina izin a wannan lokaci ne ta fuzu za ka rabbanta bil anwari da samun hasaki na daga Allah subhanahu wataala sun ba takunu min zawil absari sannan ka zama daga ma'abota basira ma'abota fahimtar lamari saboda shi har kullum abin da ake bukata a gurin muridi shine gazgatawa da kuma sallamawa zaka ga yawancin mutane suna gazgata bayan Allah amma ba sallama musu shi taslimin nan hawa ya gare shi ya sai wanda Allah subhanahu ta'ala ya so ya samu falala mai girma shi yake masa wannan arzikin na sallamawa wanda zaka ga a kissar sayyidina annabi Musa da sayyidina Khidr zaka ga shi annabi Musa ya gazgata da sayyidina Khidr ko amma zaka ga bai sallama masa wanda ake ce magazgata shine ya yadda da cewa shi din na Allah ne kuma zaɓaɓɓe ne amma abin da ake ni da sallamawa shine rashin ja rashin saɓawa miƙa wuya ga baki ɗaya shine da shehushin yake gaya mana a cikin ruhul adabi yake cewa yake cewa wa kun kamayitin dawaman tukhbiri ko wa kun kamayitin dawaman tukhbiri ka zama kamar matacce ka gani a gaban mai wanke sa kenan ko ka dawwama akan haka to kaga zama kamar haka abin da ake nihi baka da wani ra'ayi baka da wani tsari baka da wata hikima baka da wata dabara ka sallama ka bi kauya kawai sai da aka yi sai da ta yi ba ja to kaga shi sai na Musa ya yadda da haluru mutumin kirki ne waliyan Allah ne amma kaga ai da suka yi sharadi da yarjejeniya akan tafiya da kaga ya dinga saba masa ya dinga yin wasu abubuwa waɗanda ba haka yarjejeniya take ba to me ya kawo wannan abin saboda bai sallama masa idan ya sallama masa to ba zai yi magana ya saba masa ba kaga an kawo kissa wani muridi da shehin sa ko an ce shi muridin suna tafiya kamar ina ga ya kawo kissa nan a cikin lafos wannan tace da ya zo muridin shehin kawai suna tafiya akan gada ta saman ruwa sai shi shehin sai kafarsa ta goce sai ya rufta ya fada ruwa kawai muridin da ya zaga shehi ya fada ruwa shi ma kawai ya tsalle ya fada ruwa bayan an tsamo su sun sha ruwa sun koshi aka tatse aka gyara su sai aka tambaye shi to shi ya kuka faɗa ruwan ya ce wallahi kafa ta ce ta zame Allah ya hukunta kawai kuma na ga na faɗa sai aka tambaye mu daidan to kai kuma me yasa ka faɗa ruwa ya ce a ni haka shehi na ga ya faɗa ni ma na tsalle na bi shi to wannan shine misali na wancan haƙiƙanin taslimi ɗin da ake magana to kaga shi sai da na kalliro kaga ya zo jirgin ruwa babban abin da ake gudu ba a so a cikin jirgin ruwa abu uku ne na farko ba a son iska mai ƙarfi wadda za ta iya hankalar da jirgi sai a yi hadari na biyu ba a son jirgin ruwa ya huje saboda idan ya huje to ruwa zai shigo in ruwa ya shigo illa ta samu zai nutse ne duk abin da yake iya tafiya a saman ruwa in ya huje ruwa ya shigo cikin shi to shi ma abin zai nutse to gashi kuma sai na halin abu da ukun shine cin karo da dutse ko a cikin ruwa irin wanda ake cin karo da shi ko irin tsan tsawon tsaunan nan to shi kenan shi sai na halin ya zo kuma an hau jirgi gashi mutane sun dausa kyauta ba biya kuma ya zo sai sassaƙa jirgi yake jirgi ya huje shi kuma anan Musa ya ga kai shari'a ita ce akwai magana fa a tsawatar fa wanda haka hobi kamata ba ba shi ne ya masa magana to kaga da ya sallama da cewa duk abin da zai yi ba zai zama matsala gare shi da mutane ba zai cutar ba to ba zai yi magana to shi yasa sai ya mashi magana to bare kuma san da ya kama yaro ya yanka kaga nan ma ka gani sai ya magana to dai duka dai abin da ake nihi su bayan Allah in ka gansu ko ka ga wani aiki nasu ko ka ji wani zance nasu to ba dole bane ka fahimta ba dole ba ne ka gane ba dole ba ne ka sani saboda akwai abin da ba za ka fahimta ba akwai abin da ba za ka gane ba akwai abin da ba za ka iya sani ba saboda ilimin ka bai kai wajen ba saboda haka sai ka sallama musu kawai ka kyale musu sha'anin su yace wa in wa wa in nazartahum bi aqalin nafsi qad hajabarka hujubatul nafsi wa in nazartahum idan ka dube su bi aqalin nafsi da hankalinka na nafsu zuciyarka gurbatatta to kada hajabar ka hujubatul lafsi hakika hijabar rikici hajabar ka sun sha makace ka ba za ka fahimci komai tare da su ba saboda kana kallon su ne da zuciya ta munna zato da zuciya ta rashin fahimta da zuciya wadda take ba ta da kyau li'anna zaki fatuhu adiya zaka na'am fatuhu shar'iyya li'anna za domin wannan kiffatuhu ma'auninsa ne adiya na al'ada shi wanda yake kallon bayan Allah da irin kallo na zuciya mara kyau, to zai rika auna su ne da ayyukansu da ma'auninsa na al'ada. Su kuma sha'anin bayan Allah abubuwa ne wanda ya saba ma al'ada, shi ko duk wanda har kullum tunaninsa da aikinsa ya tsaya iya abubuwan da ya sani a cikin al'ada, to akwai wasu sirrika na Allah da ba zai iya cin musu ba, ba zai fahimce su ba. to shi yasa ya zama wannan ma'auni naka da kake kallon su da su to ma'aunin ka ne irin na al'ada na abin da aka saba na yau da kullum wanda baka wanda wanda ka saba da shi zaka kaga wannan ma'auni na'am kwarai kifatuhu wato ma'aunin sa ne shar'iyya na shari'a na shari'a na shari'a ma wafaqa al'ada tu jundun nafsi wa jundu qalbi shar'u kuzbil aksi ما وافق al'adarta eh dukkanin abin da ya zama cewa yayi muwafaka da al'ada jundun nafsu to wannan runduna ne na nafsu abubuwan da nafsu zuciya mara kyau gurbatatta take zuwa da su su ne irin abubuwan da ke dacewa da al'ada abin da ya shafi a ce ai wannan waliyin gaban mu ya ci abin da ya shafi ci da sha da sutura da gurin kwana da mu'amala ta rayuwa da aure da bukatu da larura da sauransu kaga abubuwa ne waɗanda suke a al'ada an saba da su to ita nafsu su ta sani to wai ana nufin in dai har ya zama cewa za ka riƙa kallon wato mutum a matsayin cewa gashi na Allah amma yana yin abin da a al'adance ana yin abin irin su ci irin su sha irin su tira irin har yanzu dai ya zama cewa ba a yaye maka shahudin bashariyansa ba to wannan har yanzu dai ana nan a matakin da riskar wani abu na sirri kuma zai yi wahala saboda ai za ka ga har wannan irin ɗabi'a ce ta a ce wai ya za a yi mutum ya zama yana tare da mu yana ci yana sha yana sutura yana rashin lafiya kila ba kuma bai da ƙarfi ko ko wani yana da wata wani abu da ake kallon sa da shi ai kaga irin wannan zancen zance ne na kafaran farko ko da suka rika cewa ai ma haza illa basharun misluna ka gani wannan tunani ne tunani gurbatacce tunani ne irin tunani na arna na kafirai marasa imani saboda haka dukkan abin da ya zama cewa ya dace da al'ada to wannan rundunar nafsu ce juna ne na zuciya mara kyau da ke kawowa ake take jingina shi ga dukkan mutane wai duk wanda zaka ci ya ci ka sha ya sha ka kwanta ya kwanta ya yi aure ka yi aure ya yi abu ka yi abu ka kallon ya saboda wannan dalilin da kai da shi kamar da ɗaya ne ko kuma bai da wata wani wani wani wata khususiya da kake kallon da kallon shi da ita to wannan kan samun haske da samun wani alkhairi ko wata albarka zai yi nisa ga mutum ba zai fahimta abin da yake so a fahimta ba ma wafaqa al'adata jundun nafsi wa jundu qalbi shar'i huzbil akasi da kuma rundunan nan ta zuciyar ta shari'a zuciya ta shari'a yace to kuzbil akas kai riko da sunkuyan wannan wato kai riko da akasin haka bayan kallon shi a irin al'amura na bashariya da ganin cewa yana ci yana sha yana aure yana rarura yana warke yana kasuwa yana komi to ka kalle shi da akasin wannan wato shine khususiyansa kuma Allah ya bude maka izin zuciyarka ya zama kana kana shuhudin wato wato khususiyar da Allah subhanahu wataala ya an naɗe maka bashariyansa kana suhudin khususiyansa ana kallon wani keɓantaccen sirri kuma da Allah subhanahu ta'ala ya sanya a gare shi ka gane kuma abin da ake nihi wanda yake a boye sai ce to alayka an tanzurahum bi wasfihim la tanzuran wasfaka fa hiya wasfihim in to na hore ka an tanzurahum ka rika kallon su bi wasfihim da siffar su ka gansu da siffar su ita ce tasu wannan khususiyin tasu ka rika kallon su da ita kada ka rika kallon su da wannan jindin nafsu din da wannan abubuwan na ahadatu din ka rika kallon abubuwan al'ada tare da su ka sa kaya sun sa kaya ka ci abinci sun ci abinci ka yi kaza sun yi kaza an duk kyale wannan kalle su da siffan su kususiyan su kenan eh kalli kususiyan da Allah subhanahu ta'ala ya ba su kalli irin kyawun dabi'un su kalli tsoron Allah su kalli kyawun halin su kalli rangwamen su kalli afuwan su kalli yafiyan su kalli tsayawan su akan lamarin Allah da dai da abubuwa kuma waɗanda suke sanar to la tanzuran wasfaka fahya wasfuhum kada ka rika kallon cewa siffarka ita ce irin tasu siffa eh kada ka rika kallon haka law absar shaydanu inda adama nuran lada sajidan wasalam ai law absar shaydanu inda adama nuran ai da a ce shi shedan ya ga hasken nan na annabi alaihi salatu wasalam a nan jiki tare da annabi adamu wanda wannan hasken shine sirrin da aka da yasa su mala'iku suka ma annabi adamu alaihi salam sujjada saboda hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dake tare da shi to da a ce shi ma shedan ya ga wannan hasken na annabi alaihi salatu wasallam tare da Adamu to la da'a da yayi biyayya sajidan da yayi sujada wa sallama da ya miƙa wuya da bai ja ba kaga shi shedan bai yi taslimi ba shi ma a nan gurin saboda ya yarda da cewa annabi Adamu Allah ne ya halicce shi kuma annaban Allah ne Allah ya hukunta shi ga shi ga amma abin da ya musu yake ganin bai sallama mai ba ya za a yi yayi sujjada ga wani wanda an halicce shi a gaban shi kuma an halicce shi da laka da sauransu shi kuma yana kallon cewa ga da abin da aka to kaga wannan rashin sallamawa ne da ya sallama da bai yi wannan jaɗin jaɗin ba to shine ya gazgata amma bai sallama ba bai sallama ba ya yi da cewa annabi ne amma bai sallama na bi umarnin Allah akan shi ba wasu malaman suka ce ma a shi akan zancen shi to bai sallama din ba bai gargata ba duka ya rasa guda biyu Allah ba lakin na mal amlaku sajidina li nazr nurihi musallimina lakin na mal amlaku sai cewa su mala'iku sajidina sun yi sujada li nazri nurihi saboda kallon wannan hasken na manzo Allah dake jikin annabi Adam muslimina ko musallimina suna masu miƙa wuya alhamdulillahi alladhi akhrajana min al-muribina ila man aikana godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya fitar da mu minal muribina daga cikin waɗanda suke allazi akhrajana wanda ya fitar da mu minal muribina daga cikin masu kokonto ila mun aikana zuwa ga waɗanda suke sami yaqini suka samu su kankancewa suka sallama suka miƙa wuya to kaga nan gurin shi yasa ake so ya zama cewa duk muridi yayi taka tsantsan ya kiyaye abubuwa bayan Allah tarayya da su yana da hadari sosai ba za a samu sirri da suke dauke da shi ba dole he mutum ya yi tsantsi ya yi taka tsantsan sosai ya ba a hankali har kullum mutum ya rika kallon su da irin nasu kalla kada ya rika kallon shi da irin nashi kalla saboda kai ka san dai ko ba komi ko ko a kasuwa wani ya fi karhin ka duk a cikin harkar duniya kowa ya san cewa wani ya fi wani to haka yake ko a gurin Allah wani yana gaba da wani to duk wanda kuma ya ga wanda yake gaba da shi ya san yana gaba da shi to idan kana son kai ma Allah ya yi gaba da kai ka samu ƙarin gaba to waɗanda suka gabata ka sallama musu idan ka sallama musu ka gazgata su kuma ka sallama musu to sai subhanahu wata'ala ya buɗe ma ƙofar fahimta sai ka samu kai ma ka ƙara matsawa gaba shi yasa zaka ga yawancin muridai a wannan zamanin abin da ke kawo mana matsaloli shine zaka gani rashin taslimi din nan yana daga cikin babban abin da ke kawo matsala zaka ga yadda ake so mutum yayi ga yadda aka ce yayi sai zama shi kuma ga ra'ayin shi ga abin da yake ganin shi wannan abin shine mahita a gare shi kai ka ce ya san mahitar kanshin kuma gashi bai san mahitar kanshin yau to zo da haka dai da irin waɗannan abubuwan sai a rika lura da su saboda a samu a samu alkhairi kuma a samu albarka samu a samu sirri na bayan Allah gwargwadon yadda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya zama kowa ya samu da alhamdulillah wallahu a'lam